والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan rana ta juma'a 21 ga watan azumi Allah ya sa ibada da muka yi karbabbiya ce Allah subhanahu wataala ya nuna mana karshen watan nan bisa alheri da albarka Allah ya sa muna daga cikin yantattu a wannan wata din Allah ka karba mana ibadunmu azumi ya tafi yau 21 ga watan Ramadan 1446 wanda ya kirgen kuma shi ma 21 ne ga watan March 2025 daga wannan masallaci masallacin al-ahfat cikin garin Gombe inda muke ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin suratu Ali Imran yau zamu tashi aya ta 70 ne har yanzu dai muna tattaunawa akan Nasara Najran ko kuma wafdu Najran wayanda suka zo kristoci da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya a karatun mu na jiya mun ji kankat sun ki su karbi musuluncin nan ba su karba ba ko mutum daya a cikin su ba mu samu ya karba ba suka gwammace da ayi mubahala da su Annabi ya ce ayi tsinanne ne a tsakani tun da ga gaskiyar sun ki karba sun gane lallai akwai matsala suka ki karba suka koma garinsu suka yadda za su ba da jizya to har yau za mu ci gaba da tattauna a kansu ne allah subhanahu wataala a aya ta saba'in ya ce ya ahlal kitabi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تكتمون لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Allah mai girma da wakaka ya ci gaba da magana da ahlul kitab da ana ta magana da kristoci yanzu yahudawa da suke cikin garin Madina duka sun shigo al'amari ne Allah subhanahu wataala yake cewa ya ahlul kitabi ya ku yahudu nasara kar ku manta mun faɗi abin da muka kammala a baya na tattaunawa game da tsantsan rashin karɓan gaskiyansu da yadda aka yi maganar mubahala suka ƙi suka gudu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da Hassan da Husaini da da Fatima da Sayyidina Ali duka mun tattauna akan wannan masala din da dalilan da yasa Sayyidina Ali ya shigo da kuma me yasa ya zabi Hassan da Husaini me yasa ya zabi Fatima Fatima dama ta shigo automatically tunda nisa'a na ne amma abna'ana kuma ba shi da ɗan cikinsa namiji da haka jikoki suka hau matsayinsu duk da mun tattauna a karatunmu na jiya to har yanzu Allah yana cewa ya ahlul kitabi yana faɗan tsiyar da suke yi har kiyama ta tashi kuma ahlul kitabi wannan aikin su musamman yahudawansu musamman yahudawansu barna suke yi shi yasa zamu samu a gaba inda za a ce akwai cikin su akwai mutanen kirki wanda duk yawan kuɗi da zaka bashi zai rike malamai suka ce duk da wannan rikon amanan ba adalai bane zamu zo mu tattauna matsala a gaba saboda bai hude ba dan mutunci bane ya ahlul kitab ya ku yahudun nasara lima takfuruna bi ayati llah me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah lima takfuruna bi ayati llah ay ya ahlul kitabi man ladhi da'akum ila al-kufr bil qur'an me yasa kuke kafircewa qur'ani bayan littattafanku sun yi wasiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo ku bi shi kuma kuka kibi ko da ba a muku bayani zai zo ba hujjoji da annabi ya baku ya dace ku gane gaskiya ne lima takfuruna bi ayatillah annabi ya kira ku in ƙarya yake ma ku zo a tsine wa juna a ga wanda Allah zai halakar a kankanin lokaci shi ma kuka ki lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun kuma bayan gashi nan ɓalo-ɓalo kuna ganin ingancin ƙur'ani kun san gaskiyansa kun san cewa daga wajen Allah yake fahim ya alamuna na atar rasul sallallahu sun san sifofin annabi a cikin ƙur'ani a cikin littafinsu a cikin attaura da a cikin linjila sun san abin da ya zo da shi gaskiya ne shi sa Allah subhanahu wataala ke faɗa musu yake cewa a cikin ƙur'ani alladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wanda sai yana nan a rubuce a cikin at-taura da linjila amma sun ki su bi shi a cikin attaura da injila ya amuru bihum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم duka wannan shine a ciki fa abinda qur'anin ya fada shine dai a ciki shi yasa a karatun mu na jiya Allah ya ce ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a sannan littafin da yazo wa yadu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duka wannan yana cikin littafin su shi sa wani guri Allah cewa yi alladina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san qur'ani kuma sun san wanda aka haiko da qur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan su ka san iya karshen sari kenan ba mun yi magana warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina ba muka bada misali ƴan tagwaye da za su fito a cikin gida muka ce ƴan tagwaye su fito a cikin gida da gudu ko kuma ɗaya ta fito in mata ne in ɗaya ta kuma ɗaya ta zo sai ka ɗauka ta jiya ta ɗazu ce ta fito amma 'yan gidan 'yan gidan fa zai ce ba ita ce ta fito ba shi ya san kayansu rashi kuna fililmi kenan a wannan lokacin to ya arifuna hu kama ya arifuna abina abu to sai Allah yake cewa ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi lima talbisuna bil lima talbisuna al haqq bil batil me yasa kuke hada gaskiya da ƙarya takhliquna al haqq bil batil hatta taltabisa ahaduhuma bil akhar dan kurudar da mutane ma su kasa gane wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya aikin su kenan wannan fa duk sifan da ake gaya tun daga suratul baqara fa abinda ake ta gaya mana mutanen da suka wahalar da annabi Musa har aka zo nan suka hadu da nasara suka ci gaba da wannan aiki din a bakara an yi ta mana maganar yahudawa ne ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi lima talbisuna al-haqq bil batil imam al-baghawi yayi kokarin fito mana da me yasa kuke hada da gaskiya waje guda ya kawo misalai a cikin tafsirin sa ya dauko wasu maganganu na wasu ay taqtalituna al-islam bil yahudiyya wan nasraniyya me yasa kuke hada musulunci da kristanci da yahudanci waje guda bayan kuma zuwan musulunci an rushe wancan din me yasa kuke hada shi wani waje yake cewa talbisuna al-haqq bil batil ay taqtalituna al-iman bi isa وهو الحق وبالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الباطل ميزا kuke hadawa ga imani da annabi Isa to wannan mun yarda gaskiya ne to sai kuma ku kafirce da annabi Muhammad shi kuma kafircewan ƙarya ne talbisuna al-haqq bil batil ya dace da ku imani da annabi Isa ku imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce lima talbisuna al-haqq bil batil me yasa kuke hada ƙarya da gaskiya menene ƙarya din shine at-taura da linjila gaskiya ne to me yasa kuke hada ta da ƙarya shine at-taura da linjila da kuka jirkita ta kuka bata ta zamu je mu samu can gaba aya ta gaba yadda suke yi din taluna alsinatuhum bil kitabi litasabuhu min al kitabi wama huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillah wama huwa min indillah zamu zo mu samu a gaba to wannan imamul bagwai cikin fasararsa me yasa kuke hada gaskiya shine at-taura da linjila da aka saukar wa annabi Musa da annabi Isa da kuma at-taura da linjila da ku kuka bata ta kuka jirgita ta wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun wa taktumuna al-haqqa ai kuna boye cewa annabi Muhammad ai anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinahu haqqun annabi Muhammad da addininsa gaskiya ne amma ku boye shi ثم ذكر لازم لفظ الحق بالباطل sannan Allah ya faɗa mana sakamakon hada ƙarya da gaskiya waje guda menene sakamakonta sai ya ce wa taktumuna alhaqqa aw wa tukfuna alhaqqa wa min dhalika kitmanuhum sifatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam almawjuda fi kutubihim kuna boye sifar annabi sallallahu alaihi wasallam take cikin littafin ku wa antum ta'lamuna alhali asanne kuke kun san gaskiya ne annabi yana nan amma kuke boyewa kamar yaushe kamar lokacin da muka zo magana abdullahi bin salam ko sallam maganan ayatul rajmi da suka zo suka boye yace daga hannunka aka bude aka gani da wani aikin yahudu da sara kenan yanzu ko kama ku da aka yi nan wannan kunyan farko ba ya dace ku yi imani ba amma duk da haka ina wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamuna na'am wa qala ta'ifatu min ahli alkitabi وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل قل قل قل إن هدى قل هدى إن الله الهدى قل إن الهدى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi to cikin sharrin su da munin halin su shine ruda mabiya da saka shakku a zukatan mutanen kirki yanzu su sun ki karba to bari ku ji wani munafurci da suke yi wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi wani group na ahli alkitabi kuma wallahi cultism ne yadda kuka san cultism kungiya ce tun can baya din fa har yau kuma haka take suna da group ɗinsu da za su dora musu ga yadda za a yi shi yasa a cikin musulmai akwai wanda aka samu su gaba ɗayansu tsarinsu na yahudanci ne shi yasa har wani har wani littafi ya saka masa suna a ƙarshe dai fi aujihil shabahi bainahum wa bainal yahud mun kungiya ce ta musulmai amma duk aikinsu aiki ne na yahudanci akwai ɓoye gaskiya akwai a gaya maka magana amma zuciyarsu ba haka ba ne ba yana faɗi sunansu ba su kuma haka suke akwai kutun gwila akwai wani gurub da suke da shi wanda za a iya tura su cikin musulmai ahalus sunna su shawo information su shirya muku munafurci to wannan irin group din su ne Allah yake cewa ya ahlul kitab ai wa qala ta'ifatu min ahlul kitab wani group jama'a na ahlul kitab suna cewa aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar ku yi imani da irin abin da aka saukarwa mu'minai da safi da safi ku yi imani da shi su sahabban annabi da shi annabi ku bi shi da safi wakfuru akhirahu amma da yamma kar ku bi shi ku halarci sallan asuba a yi sallan asuba da ko a yi zikiri a yi komai amma la'asar magarba isha ku tafi cocin ku tafi wajen munafurcin a gan ku kamar ba ku ne da safen nan musulmai ba haka din nan sai ya saka sabbin da suka karbi musulunci a yanzu wanda watakil tare da su ma kuka zuwa karbi musulunci sai ku sa musu shakku sai su ce ah to ya wa'annan da safe muna tare da su da yamma kuma an yi addinin nan babu shakku anya ba matsala bane kuma su suka kai mu fa da mu da su muka karba to sai a saka wa mutane shakku waqfiru akhirahu la'allahum yarji'una in kuna haka wa'ancan da suka shiga musulunci tare da ku din nan masu rauni da basu kai ilimin ku ba su basu san yahudiya ba su san komai ba la'allahum yarji'una za su bar addinin muhammadu su kafirci ibnu kathir da yazo yana fassara ayan yana fito da ita a fili sai yake cewa hadhihi makidatun wannan wani makirci ne araduha su yahudu suka shirya liyalbisu ala du'afa'i minan nasi amra dinihim dan su yi shigo shigo ba zurfi ga masu rauni na sahabbai da yanzu suka shiga musuluncin dama ba ilimin at-taura suke da shi ba balle ta linjila dan su ruda musu al'amarin addinin su wa huwa annahum ishtaru bainahum istawru bainahum an yuzhiru al-iman awwal an-nahar suna so su musu shigo shigo ba zurfi dan su bayyana su musulmai ne da safe awwal an-nahar da farko wa yusalluna ma'al muslimina salatul subhi sai su yi sallar asuba tare da musulmai fa idza jaa akhirun nahari idan yamma ta yi irtaddu sai su yi ridda ila dinihim akan addininsu liyaqulul jahlatu minan nasi domin wanda ba su yi karatu ba musulmai na daga mutane da suka shiga musulunci dan suke cewa inna ma raddahum ila dinihim ittila'uhum ala naqi ala naqisatin wa aibin fi dinin musulmina abin da yasa waɗannan yahudawan suka bar musuluncin da safin wannan tare su yanzu sun bari sun gano wani aibi ne addinin ba na gaskiya bane dan haka suka bari dan haka mu ma bari mu bari ibn kasir ce abin da aka shirya kenan dan haka wali hada qalu dan haka ma Allah ya magana yace ga abin da zasu ke cewa la'allahum yarji'una ay la'allahum yarji'una an dinihim wa yatrukunahu dan muna fatan su bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su dawo tare da mu li'annahu yuqal domin ana cewa law kana hadha ad-din sahihan ma kharaja minhu man amana bihi min ahli al-kitabi wa hum a'lamu bihi minna za su ce ai wannan yahudun sun fi mu sani amma ya za a yi da safi sun shiga yau su ce sun fasa akwai kutungwila hatta 'yan siyasa a nan gudun fuske nemo irin tactics din nan da gangan sai a haɗa wani gungu sai a ce ku je ku karɓa ku ce mun yi mai sunan abin da suke faɗa mun yi mai mun yi decamping to decampis din in suka shiga za su samo information bayan wata biyu wata uku sai su ce kai haba da muka je mun gane abin nan ne don Allah mun tuba ya kai mai gidanmu mun tuba ka yafe mana mun dawo sai a ce ku sake dawowa mu sake karban ku daga nan ya zo a ce ya kuka gani ai mun gaya muku ai da za ku tafi dama da muka ce ku je din to tafiyan da suka yi in suka tashi dawowa suka shakku wallahi za su ɗebo wasu sai su dawo da su wawaye sai a ɗebo da su wannan kuma shine tactics ne na yahudanci har irin security din da kuke gani har insecurity din nan akwai ajanda da ake tsara ta a zo a yi aiki da wawayen cikinku wawayen ciki a ba su makamai a sa su yaƙe ku yanzu don Allah idan ba kutun gwila ce aka tsara ta daga nesa ba don girman Allah yaushe a Najeriya ba fulatani zai ce wai bahaushe abokin gabansa ne shi yana shirin za su yaƙi yanzu don girman Allah idan ba makirci da yahudanci aka shirya ba yaushe ɗan Najeriya zai ce ɗan Nijar ba dan uwansa bane yaushe har ɗan Nijar zai iya fitowa a lasfika ya sa kyamara ya ce ɗan Najeriya ba dan uwansa bane kasan sai an shirya mana munafurci saura ka dan kuma a ci nasara kuma Allah bai ba da cin nasara ba Allah bai ba da cin nasara ba sai ka samu duk wani ɗan Nijar yana ɗan uwansa a Najeriya ko kasuwancinsa a Najeriya ko ɗan Najeriya yana da kasuwancinsa a Nijar yana da jama'ansa a Najeriya yana da jama'ansa a Nijar sai ka samu akwai auratayya tsakani ɗabi'unmu ɗaya al'adunmu ɗaya addininmu ɗaya kaso duka galibinsu musulmai duk yankin arewacin Najeriya gaba ɗayansu 'yan Nijar ne kamar yadda duk 'yan Nijar duk 'yan arewacin Najeriya ne ko kaki ko kaso to duka irin wannan yahudancin ne aka zo aka zana wata boda aka ce wai wannan bodan daga nan yanzu kana shiga nan kudinka ya canja network ɗinka ya canja habu haka muka yi ko muna rike da wayanmu muna kallo ko tafiyan minti 20 ba mu yi ba sai kawai aka dina kiran mu shikenan kuma wallahi duk ƴan uwanka zaka gani kamar ku daya irin ku daya kuna Hausa daya ba yahude matsiyaci yayi halinsa ya je ya zana wani layi yana zanawa kawai shikenan ya canja mu ku ba ku ba ku bane har ku fara tunanin za ku yaƙi juna saboda ku mahaukata ne number one mahaukatan ba kuma a tsarinsu na yahudanci sai an duba wanda suka fi kama da kai sai a raba sai a duba wanda ba sa tare da kai sai a hada don ku yi rigima amma da in gaskiya ake so duk arewacin najeriya aidu haɗe take da nijar wani gurin kuma haɗe yake da wani gurin ta ga idadu haka za a yi tonin shi ne yahudanci ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala tu'minu wannan fa maganin yahudawa ne har yanzu maganin su ne wala tu'minu ku yan uwanmu yahudawa kar ku yadda ku amince illa liman tabi'a dinakum sai wanda kuka san ba yahude ne kar ku sake musu information kar ku yi revealing information sai ga dan uwanku ba yahude wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ƙul innal huda hudallah ga ya musu shirya shirya ta ubangiji ne ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم سنن kada ku kuskura ku bada abin da Allah ya baku wa wani wanda ba ku ba aw yuhajukum inda rabbikum in ku yi haka zai zama zai ke kafa muku hujja a wajen ubangijin kuma zai zama ya tsere muku da hujja ba ku da magana fada kasan sun san ƙarya suke kenan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum an yuta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal huda hudallahi kenan duk wannan magana guda ɗaya ce wala tu'minu ay la tarma'innu wa tuzhiru sirra sirrakum wama indakum illa liman ittaba adinakum kar ku yadda ku amince ku faɗi abin da kuke da shi na ilimi ku gaya musu alhalin su ba su san yahudiya ba ba su san attaura ba ku gaya musu su hada da ilimin musulunci da iliminmu sai su hau kanmu akan ilimi sannan su zo suke kafa mana dalili da namu din bayan sun fi mu sanin nasu an yi wuto ahadun mitla ma utitun kar kuma ɗaya daga cikin ku ya ba da irin abin da aka baku kar ku karanta musu ilimin ilimin ku in ku aka yi haka yuhajjukum inda rabbikum a duniya su rufe muku baki a wajen ubangiji su ce ƙarya ne ai sai mun san nasun kuma mun karanta musu muka yi comparing da namu suka gane gaskiyar suka ki karba ubangiji sai ya sa su a wuta wallahi ƙarya ne bai yahuda ya san shi dan wuta ne wannan duk ana ga mana mai dan musulmi karka rudu da su kul innal huda hudallah ita shari'a ta ubangiji ne ayu ta'adu misla utitum aw yahjukum inda rabbikum kul innal huda hudallah yutihi man an yuta'adu misla aw yahjukum inda rabbikum kul innal fadla bi yadillah ga ya musu duk wata falala da shari'a a wajen Allah yake kul ya muhammad inna tawfiqa lil iman dacewa wa imani ta yadda Allah ya dora ka a kansa daga Allah ne babu kuma in ka haudin babu kuma wani abu da za a hana ka dan baka same shi bai fidda kai daga imani ba abin da za a kawo maka shubha kuma da za ta saka bar imani matukar ubangiji ya tabbatar da kai akanta wal hidayatu lil islam shari'a ta musulunci na Allah ne wallahu wasi'un alim Allah shine mayalwaci mai falala sannan alimun biman yastahiqul fadla Allah shi yafi sanin wanda ya cancanci a masa falala wa huwa lahu ahlun Allah shine ya cancanta ya haka din fa huwa yu'ti fadlahu an ilmin yana bada falalansa akan ilimi da hikima ga wanda subhanahu wata'ala ya so sai yasa Allah ya ce yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah yaktasu bin nubuwati wal islami wal qur'ani man yasha'u mimman huwa ahlun lidhalik Allah shi yake zaben mutum ya bashi annafta ya zabi mutum ya saka shi musulmi ya zabi mutum ya saka shi ya bi qur'ani wanda ya ga dama yake zaba ga wanda ya cancanci haka din yaktasu bi rahmatihi man yasha wa qad kassa hadhihi al umma haqiqa Allah ya kebance wannan al'umman da annabinta bima la yuhaddu wa la yusafu min al fadli na abinda ba za a iya kidaddigewa ba na fala Allah ya basu wallahu dhul fadli al azim dama Allah ma abocin bada falala ne Allah muna gode maka da ka mana falalan qur'ani kama mana falalan annabi Muhammad ka mana falalan musulunci Allah muna gode maka a wannan falala din qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un na'am sai Allah ya ce
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى بلى من أوفى بعهده واتقى واتقى فإن الله يحب المتقين ganin an yi ta magana yadda ba yahudi yake da kutungwila yadda ba yahudi ba shi da mutunci yadda ba yahudi ya yadda ya bar addininsa don ɗan wani abu ƙanƙani na rayuwar duniya yadda addininsu bai dame su ba lahirarsu ba ita ce a gabansu ba to haka fa yan uwa duniyar ma ba abin da ya- duniyar ma ba ita ce a gabansu ba ma'ana duniyar ita ce suka fi damuwa da ita za su iya watsar da wannan addini din akan duniya suka dora kansu kan ha'inci da rashin mutunci yadda suke wa Allah rashin mutunci to haka suke wa mutane ma rashin mutunci yanzu mun gama alaka tsakaninsu da Allah babu dafiya babu dadi to kar ku manta Allah yana gaya mana a wannan ayan alaka tsakaninsu da mutane ma fa duniyar su ce kawai babu mutunci a harkar ba yahudi wannan fa abin da ake faɗan har yau dinnan fa haka ake fa to a cikin za a iya samun ɗaya biyu masu kirki ɗaya biyu Allah subhanahu wataala yake cewa min ahlil kitabi a cikin ahlul kitabi ne akwai man inta amanhu bikin tsarin akwai wanda in ka amince masa da millions ko billions na kuɗi ka bashi wallahi yu'addihi ilai naira ba zai taba ba kwandala ba zai taba maka ita ba amma wa minhum a cikin su akwai man inta amanhu bi dinarin wanda ko ficika ka bashi la yu'addihi ilai wallahi ba zai dawo maka da ita ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka tsaya tsayin daka police station kotu civil defense duk wannan abin sai an yi da ya biyar maka da ficikarka a cikinsu illa ba dubta alaihi qa'ima imam ibnu kathir in ba na manta ko ibnu kathir ko imam qurtubi ɗaya daga cikinsu yace nan ubangiji ya raba mana mutane kashi biyu kashi biyu kawai ya raba mana akwai man yu'addihi ilaika bisuhula kashi na ɗaya akwai kuma man la yu'addihi ilayka ko illa ma dumta alaihi qa'ima akwai na uku kuma la yu'addihi ilayka hatta walau dumta alaihi qa'ima ina nace wayannan yan Najeriya kenan wannan yan Najeriya kenan yanda zai ci kudin ka yadda ma dumta alaihi qa'iman zaka shirya in ka- in an tsaya tsayin daka da kotu da police station za a karba masa shi kuma ya tsaya da police da kotu da komai shi kuma ta yadda wallahi ba zai biya ba na rantsa muku da Allah na ga irin wannan shari'a ne ya san fakar ya yake shi ya ci kudin ba ya karbi kudin ga rubutu ga komai amma wallahi yana maganin cewa duk inda karfinsa zai yi sai ya ci nasara a shari'an wancan bai takura an mayar masa da kudinsa ba gidan ce wannan na ukun da imamul qurtubi ya kawo ko imamul qurtubi ko ibn kasir ɗayan biyu su yace hatta walau ma dumta alaihi qa'ima la yu'addihi ilaik ba mun ba ba mun yi magana ba a wasu karatuttukan mu muka ce dan najeriya ne fa za ka samu filinka ka sayi fili ka je rochefte ba rochefte mai sunan wajen lana sabe ka bi ka'idodi kamar a gombe gogis duk abin da ake kai wani kawai ya zo ya wuce filin a ce ya ce wannan filin yamin ya maka ce yamin a ce ka aiko gane wane ne to ya za a yi ya ce ai wanan nan ba zai sayar da filin nan ba yadda za a yi sai da shi to tun da dai ba zai sayar ba kuma na ji yamin to ai akwai da barbarin da muke mu karbi fili ya suke yi shi ne washe gari karfe bakwai na dare sai a saka tifa ta zo ta kawo sau goma tifa goma su zo su ajiye blok da siminti da wuta a daren a fara gini kafin washe gari da azar za ka zo ka samu an yi duk abin da ake na nisa wata kilma ka yi rashin sa'a ba za ka samu labari ba sai bayan sati kafin sati ka zo ka samu an isalinta sai mai fili ya zo wannan fa fili na ne ya haka naka ai ba naka bane ina ta gamsu a dauko sai ce inna lillahi wa inna lalle naka ne yanzu ya za a yi na rantsa muku da Allah ana wannan abu Mal Abdullahi kai ne ka bada labari ka ba mu labarin wani ko wanda shi da aka gama aka zo aka saci filin nasa aka yi ginin aka kai linta babansa ya ce washe gari kai kuma siyo kwano ka je ka rufa kai ka ba mu labarin nan ko mala abdullahi shi kuma washe gari kawai ya sayo kwano da abin menene rafta da komai ya rufa cip cip kawai ya je sayo kasa ya ce a fara plasta na'am yawwa malam musu bace yadda ma labarin yake bayan ya yi rufi ya hada komai da komai washe gari da daddare kuma kawai ya tattaro matarsa kawai ya dawo cikin gidan ya zauna ahe mu gani ba wato wannan labarun makamantansu suna faruwa ko da exactly haka bai faru ba makamantansu suna faruwa hai a wannan kasar tamu shi yasa alƙalai suke ba da shawari ake samun lokaci ake zuwa kotu sauraron ƙara wallahi wani abu a drama a shirya shi a drama da gangan kenan ko gangan ko to wani a gangan ma in ka ji ya faru za ka yi mamaki amma da gaske ne ya faru wallahi da gaske ne ya faru a a eh a wani waje akwai wasu manyan da suka taba haka ba ko ba labarinsa ba karka kira mana manyan wani gari a danganta su karka ci faɗin manyan wani gari a abin da wannan yawa in manyan wani garin ba su kyauta ba to 'yan garin kuma an taba musu garinsu ba za su ji daɗi ba ko ni yanzu da ka kira sunan garin naji ina dangantaka da shi ban ji daɗi ba sai ka ce akwai manyan wasu garuruwa da wallahi su ɗabi'a su kenan shi kenan an zauna lafiya amma in manyan garin ba- 'ya'yan- mutanen banza ne to to ƙananan garin 'yan banza ne ka gani sai su ji babu daɗi ai wallahi malam yadda ka faɗan akwai garuruwan da ana haka to sai ana haka to wannan sifan yahudu kenan akwai wayanda masu amana ce wallahi neranka ba za ta bata a hannunsa ba akwai kuma yayan ban- banzansu kwandala in ka bari sai ta bata da cikin najeriya nan naka ne ka bashi wallahi haka zai kare mutuncin ta ya dawo maka da shi illa ma dumta alaihi qa'ima yace hatta walau dumta alaihi qa'iman zalika bi annahum qalu abin da yasa suke cin kudin mutane suna da ka'ida wannan ka'idan kuma yanzu muna tare da ita fa a cikin mu muna tare da ita har cikin wasu masu raya kansu musulmai amma na ƙarya wanda yahudanci suke aiki da shi da sunan musulunci suna da wannan sifa din zalika yadda al'amarin yake bi annahum cewa suke qalu suna cewa laysa alaina fil ummiyyi za sabil duk wanda ba ba yahude ba dukiyarsa halal ce mu ce al ummiyina anan suna nufin larabawa suna nufin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukiyar su an ci an ci banza wai quluna allahi kadhibuhum ya'lamun suna yin ƙarya wa Allah kuma wallahi sun san ƙarya ne bala ai yadda al'amarin yadda suke faɗan al'amarin ba haka bane to kafin mu je bala bari mu dan bi ayar a gurguje wa min ahlil kitabi a cikin ahlul kitabi man in ta'amanhu bikin tsarin akwai wanda in ka bashi kuɗi cik fal duniya kuɗin ka ne billions na dala da rijiyoyin manka da amanar abubuwan da ake cin amanarsu har iyalanka wallahi yu'addihi ilai wallahi zai kai amanan nan ko baka guri wannan imam muslim ya kawo hadisi wata doguwar kissa wannan kissa din ta faru ne a can baya abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin wani mutum wani mutum ne wannan mutumin istadana wannan mutumin ya karbi kissa ce mai abun mamaki a banu isra'ila ne kagan an ce banu isra'ila zai zamba yahude ne ko ba nasari ya karbi bashi dinari dubu dinari dubu yanzu nawa za ta nawa za ta bamu dinari dubu nawa ne rubu dinar nawa ne rubu dinar sadaki 150 ba 150 so dinari daya zai zama 600000 ko zai zama 300000 ne 600000 600000 to kaga kaga yanzu 600000 din nan sai ka yi times 1000 nawa zai baka 600 million naira to wannan dan banu isra'ila din ya karbi rancen kudi 600 million equivalent 600 million naira a wajen dan uwansa ana jin kisan nan wannan kisa ce abin mamaki da ya karba sai ya tambayi wanda ya karbi bashin sai ya ce ka nemo shaidu guda biyu mana da za su tabbatar na karbin miliyan 600 a hannunka sai wanda ya bada bashin sai ce a kaje kawai kafa billahi shahida ubangiji ya ishe ne ya zama shaida ku ga wanda ya karban mutumin kirki ne kenan ko tunda har yana neman a yi shaida wanda ya bayar mutumin kirki ne ce Allah ya isa shaida sai ce to tunda ba maganin shaidu bane to a nemi garanto a nemi garanto zan kawo garanto ta yadda in ban biya ba a kama shi sai ta wa kafa billahi wakila Allah ya ishe ni garanto kai dai abin da nake bukata yaushe zaka dawo min da kudi na sai ce zan dawo maka da kudinka ranar laraba da karfe 11 jirginmu yana tashi karfe kaza ya iso 11 to mu saka shi karfe 12 ya ƙara wasu awoyi ko an samu abin nan delay na, na flight zan biyo jirgin ruwa lokaci kaza zan zo kawai ka zo bakin gaba shike ne karbi kudi yana karban kudi sai ya kama hanya ya tafi bukatunsa an gane ko to lokacin da ya gama bukatansa wa arada an yarji ali sadadid dain yana so zai dawo ya biya wannan bashin mutumin nan da ya karba alladhi halla ajaluhu wanda lokacin biya yayi to sai aka samu rashin sa'a wa lam yajid markaban yarji'u biha wa yaji'u ila sahibihi sai ya rasa abun hawan da babu flight a ranar babu jirgin kwale-kwale da zai hawo ya zo a time da zai ba da wannan kudi din da ya rasa ya gama tunani ya rasa sai ce to abinda za a yi bari in nemi katako sai ya nemi katako itace sai ya nemi kututturen itace ya koma gefe faffasa shi fafe cikinsa amma ta can ba a rufe ba ya yi kaman ɗan bokiti kenan da shi ko ya fafe da ya fafe sai ya ɗauki 600 miliyan ɗin nan sai ya zuba a ciki sai ya ɗauko diddigan katako sai ya rufe sama sai ya nemi igiya sai ya daure da ya daure sai ya zo bakin kogi sai ce ya kogi yadda muka yi alkawari da wannan bawan Allah ya amince da ni ya yadda ubangiji wakilinsa ne ya Allah lokacin kaiwa yayi ba zan samu na kai kudin nan yanzu ba ya Allah kana kallo gashi zan sawo kogi ne yanzu kogi ya zama dan aikanka ya Allah ba wanda zai amince da kai wallahi Allah ka kunyata shi kogi ka zama dan aikan Allah ka kaiwa mutumin nan kudinsa kawai sai ya jefa abu kan kogi shikenan ya ci gaba da tafiya yana ta tafiya yace ya ubangiji kai na yadda da kai isar min da sakona dan kar na karya alƙawari dukan su yahudawa ne dukan su mutanen banu isra'ila ne kan na karya alƙawarin tayin wannan mutumi din da ya bada bashi sai ya fito da ya fito ya zo bakin kogi inda jirgi yake tsayawa ba kowa a gurin saboda jirgi ba zai zo ba ya ga guri wayan ya ce to wannan mutumin mun yi da shi lokaci kaza Allahu alam ban san me ya faru ba ya sunku ya zai dauka hansa ya juya sai ga kututturen itace sai ce yawwa dama iyali na a gida ta ce ba mu da itacen dora abinci barin dauko itacen can itace zo bakin kogi ya saka abin jawo itace ya dauka ya dora a kafadan sai ya tafi gida yana zuwa gida wancan kuma ya saka leta bashin da na dauka lokaci kaza na yi alkawarin zan dawo maka da shi gashi nan na dawo maka da shi la ilaha illallah ya tafi da itace gida ya sauke ya dauko ya fara fasawa yana fasawa sai ga kudi charles sun zubo ya ɗauki kuɗi ya ƙirga 600 miliyan wannan dinari dubu ɗin nan ko ɗaya ba ta tabu ba ya buɗe leta wannan leta ɗin bashin da na karɓaran kaza na ce yau zan dawo maka da shi lokacin ya yi ga shi kaza kaza ga kuɗinka na dawo maka da shi cike nan ya ɗauka ya riƙe a yajiye kuɗi wannan mutumin da ya tura kuɗin bai gaji ba ya sake neman wasu sabuwar 600 miliyan 600 million ya sake neman sabbi ya sake neman next flight ya taho ya nemi gidan mutumin nan ya zo shi ya ce to kudin da muka yi alkawari don Allah ina baka haƙuri wallahi na rasa jirgi shi na samu latti don haka wannan lattin na karya alkawarin rashin isowa akan lokaci amma ga kudinka na dawo maka da shi sai ce amma zan maka tambaya baka aiko min da kuɗi ta hanyar wata hanya da kake ga za ta same ni ka saka leta a ciki ba sai ce bai ce masa ban aiko maka ba dan da ina bin hadisin dalla dalla sai na zai iya cewa ai, ni ban aiko a'a bai yi ƙarya ba sai ce ni fa yanzu ce maka nayi na rasa jirgin da zan hau sai yanzu na samu jinki na yi jinkiri kuma kana ce min na aiko maka da kuɗi ni kan na dawo maka da kuɗinka ne 600 miliyan sai ce a'a ko da ba kai kamin aike ba to ubangiji ya biya maka bashin nan koma da kudinka kai tafiyanka don Allah cikin mutum biyu na waye abin yabo ku duba dai ku duba yawan kudin ya ce ubangiji ya biya maka bashinka da haka rike kudinka ka tafi shi kuma wannan ya zo ya yi dublin da a ce wancan kudin bai iso ba gara a ce ya yi dublin kar Allah ya tambaye shi imam musulun ya kawo wannan hadisi manzan Allah yake labarta musu wannan hadisin hadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙarshen hadisin fa'ida da za mu samu duk wanda zai taimakon dukiya da niyya mai kyau da zuciya mai kyau wallahi ko da an yi nufin cutansa ubangiji zai mayar masa ga lada mai yawa sannan wannan hadisin yana nuna mana ka zama mai kyakkyawan ba da bashi kai kuma ka zama mai kyakkyawan mai da bashi yana nuna mana falalan tawakkali zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ya dogara ga Allah ubangiji ba zai kunyata shi ba shi yasa yazo a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha amwalan nasi duk wanda ya karbi dukiyar mutane ko ta hanyar bashi ko ta hanyar aro ko na corona yuridu ada'aha har zuciya yana son ya mayar addallahu anhu wallahi ubangiji ba zai kashe shi ba sai Allah ya bashi dama ya biya idan kuma wani ko wani lafazi in ba na abin nan ba yana nuna in kuma baka samu ka biya ba to ubangiji ba zai kama ka ba ranar tashin alkiyama kuma za a samu masu biya maka a duniya wa man akaza hadu wanda ya ci bashin mutane yuridu itlafaha a zuciyarsa shine ba zai biya ba atlafahu Allah wallahi ubangiji haka zai kashe shi ba zai biya bashin ba sai ya mutu da bashi a maƙi a kansa haka zai mutu da bashi a kansa kenan duk mai nufin biyan bashi Allah zai bashi dama ya biya duk wanda yake da haƙƙin mutane a zuciyarsa yana damuwa da shi yana shirin ya ga ya biya wallahi Allah zai biya shi ba zai mutu da bashi ba bashi masifa ne to sai aka ce wa minhum man inta amanhu bi dinari kun ga wannan da yake darin din ai ya fito fili ko to akwai kuma wanda ficika a cikin su idan ya karbi kudin ka wallahi la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ba zai dawo maka da shi ba sai kai tsayuwa tsayin daka da EFCC da duk abin da ka sani duk wata agency duk wata body da ka sani mai karban mai dawowa mutane haƙƙi ne sai kayi da ita in baka yi sa'a ba ma wannan ejensin ma ƙarfinsa ya fita ita ma da akwai wanda sun fi ƙarfin AFCC ko mun ki ko mun so haka ne ai ba kiran suna ga wani mai practical muna gani a rasa yadda za a yi da mutum mutum a ce efcc ta kama shi dumu-dumu kuma ya zo zama shugabanku kuma shugaban ma cikin manyan manyan fa don Allah bai fi karfin fcc ba kuma kar manta masu yaƙi da cin hanci da rashe wannan suna da yawa fa wajen wajen wajen agency manya kuma kowace mai ƙarfi yanzu wannan efcc da ake ta magana icpc ta rigata ta rigata kuma ta fita ƙarfi a ƙarƙashinta ne ma aka fitar da efcc aka ɗanyi wasu da barbaru daga baya activities ɗinta ya zo ya fi na waccar ɗin akwai court of conduct wanda za ka yi declaring asset ɗinka kafin ka zama gwamna kafin ka zama minista kafin ka zama shugaban ƙasa kafin ka zama komai ma'aikaci kafin ka fara aiki sai an san me kake da shi a shekarun da ka gama a gwamnatin ce ya kai ka tara wannan kuɗin bai kai ba to sai a cire iya wanda za ka tara a gwamnati sai a kwace sauran akai gwamnati ana yin haka satan ma aka zo aka mata kwaskwarima aka kirkiro wata doka da ake ce mata plibagen duk rashin gaskiya ne fa wai filibagen in ka in ka saci miliyan 100 sai ka yi nadama sai ka zo ka ce to da Allah ayi hakuri na saci miliyan 100 amma a cikin miliyan 100 nan ga miliyan 70 ni yanzu miliyan 30 mata halaka sai a ce to ai kai ka san gaskiya sai a karbi miliyan 70 din barisa za a dan miyar masa mutum wani abu ne ko kuma dai wancan za a bari amma dai wancan kan ba za a kama shi ba tunda ya dawo da saura to don Allah don Allah don Allah nan ana so a yaki da zalunci ba sai a diba da gaske ba sai a tafi fili bagen din duk da cewa kuma a yanayin ƙasar tamun ne kuma dole aka ƙirƙiro da wannan ɗin saboda an san ko ba daɗe ko jima za a kama ka to da aka bari bayan shekara ashirin a kama ka watakil gare yanzu ka zo wanda ka cin ka riƙe ko kuma a ɗanyi da barbaru wanda ka cin a ce ci gaba da biya a hankali daga ƙarshe shi ma fa wani ƙofar ake so a ƙara toshewa aka ƙirƙiro da wannan ɗin to minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima zalika yadda al'amarin yake bi annahum qalu laysa alaina fil ummiina sabilun zalika al juhud lil haqqi wastihlal al khiyana suka halata kansu ha'inci bi sababi annahum qalu dalilin shine suna cewa la haraja alaina babu laifi akan mu wala ithma fi ma akhadna babu laifi a duk abin da muka karba min anwalil arabi na daga dukiyan su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akalna minha muka cinye mun ci banza to asirin ku ya tonu sun zo su ci banza banza ba ta samu ba eh mana Allah ya tona asirin su to laisa alaina fil ummi sabilun wa yaquluna ala allahi alkadiba wa hum ya'lamun suna taiwa Allah ƙarya ba su sani ba Imam al-Qurtubi yake cewa al-amanatu azimatul qadar amana tana da girman sha'ani ومن إذا قدرها أنها لا أنها تقوم هي والرحم saboda girman amana shine da ita da amana din da ita da sada zumunci za su tashi ranar tashin alkiyama a gefen siradi ku duba girman al'amarin nan amana tana gefe zumunci yana gefen siradi kamar yadda zuwa sai muslim mutum ba zai wuce siradi ba sai in yana kiyaye zumuncinsa yana kuma kiyaye amanarsa da haka kowa ya tuna kakaninsa na ƙauye ya tuna ‘yan uwansa na ƙauye in ba ka kula su wallahi ran kiyama ba za su barka ka wuce ba za ka sha wuya haka amanar da ka san na haƙoƙin jama'a ne aka baka ka yi ƙoƙari ka kaita yadda ya kamata ka isar da ita daidai gwargwado in ko ba haka ba ba za ka wuce siraɗi ba imam kutub yake cewa wannan ba shi yake nuna fa dan ka samu ba yahude mai ƙoƙari ka samu bai hude mai rikon amana wannan kuma nuna cewa za ka saka so ka ba su babin adalci ba ba adalai ba ne fasikai ne ah in ba fasikai ba wanda suke cewa laisa alaina fil ummiyi na sabilun kuma ka ba su adalci ba yadda za a yi ka saka su cikin adalci ana neman adalai ba sa ciki imamul qurtubi ya bada misali yace a cikin mu musulmai babu fasikin da duk yadda aka yi ba zai ci ne ranka ba akwai mana wallahi akwai fasiki dan giya in dai satan kudin mutane ko gwamnati ko wani abu za ka samu aikun gwamnati amma wallahi shi ba barawo ba ne giyarsa kawai ta dame shi da fasikancinsa to wannan za ka sa shi layin adalai to in ko ba za ka sa shi ba min babi aula ba za ka saka wa ba ba za ka saka ba yahude wanda bai yarda da Allah ba su daga babin ta'adil ba sa ciki Allah ya ce bala man aufa bi ahadi ay laysa al-amru kama yaqulu haula al-kadibuna ala Allah min al-yahud ba yadda yahudawan nan suke fada na cewa laisa alaihim fi amwalil ummiyina harjun wala ithmun cewa za su ci dukiyar larabawa musulmai za su ci dukiyar musulmai babu komai in suka ci sun ci banza a'a ba haka bane bala man aufa bi ahdihi wanda ya cika a cikin ahlul kitabi ya cika alkawari yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattaka yaji tsoron Allah fa inna allaha yuhibbul muttaqin wayannan sune wayanda Allah subhanahu wataala yake so sabanin su Allah ubangiji baya kaunansa baya kaunansu insha Allah gobe zamu tashi fadin Allah madaukakin sarki innal ladhina yashtaruna bi ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim insha Allah nan ne zamu tashi a gobe muna so asusun marayun nan mal abdurazak ko an gama ba da samari asusun marayu marayu ya dace a dan ƙara bayanin jiyan nan koda a minti biyu ne eh koda a cikin minti biyu ne na'am na'am mm shi information din ya fito asusun marayu a cikin 2 minutes bismillah ar-rahman ar-rahim wa sallallahu ala nabil karim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mizanin kyawun ayyuka kamar yadda jiya muka yi bayani dangane da asusun marayu ah, mun yi planning na ko budgeting na miliyan uku da dubu kusan ɗari hudu wanda cikin ikon ubangiji ba a samu kudi kash wanda ya kafcirin wannan bajet din ba amma an samu su bayan allah waɗanda suka ba da kayayyaki daga ciki akwai her excellency matar eh, gwamnan jihar gombe wanda ta ba da kaya da suka kai turami guda ɗari. da kuma wasu bayan Allah wanda suka ba da kudade ɗaiɗaiku akwai masu dubu hamsin dubu goma dubu ashirin da sauransu to da muka haɗa wannan kudade da kuma kayayyaki da suke hannu an samu daman cikin gidajen marayu da muke da shi ɗari da saba'in da uku an ɗauki akalla gidaje da suka kai ɗari wanda aka yaye musu kunci na sama musu kayan sallah wa 'ya'yansu marayu da suke hannunsu wanda a jiya mun raba kaya da ya doshi kusan na yara 400 cikin yara 700 da ɗan kaɗan da muke da shi wanda kuma ba wai turawa muka yi da sako ba kiran iyayen aka yi wasu suka zo ma da yaran cikin nan makarantar alhafat aka zo aka kira gida bayan gida aka ɗau kuma wannan sako na kayayyaki aka basu wanda duk gidan da aka kira za a faɗi yawan adadin marayun a ɗau ɓangaren maza a ba su yawan kayan da ya cancance ishe su a ɗau ɓangaren mata su ma ba su yawan zannuwa da ya ishe su wanda wannan mun yi an rabar kuma yanzu haka ɗazunan ma shi sakataren da muke aiki da shi malar rabiu ɗan kawo muka sake magana da shi a can masallacin juma'a dangane da akwai sauran wanda muke ga sun cancanci su ma a basu kuma ba su samu sun shiga cikin wannan package ɗin da aka bayar ba wanda insha Allah cikin nan da kwana biyu zuwa uku za mu tattara su ma a hain dogo kuma eh, a can masallacin mu hain dogo za mu yi kokari mu ga mun ba su abin da ya sabaka wannan shine a takaice abin da ya faru kara manta kuma marayu da less privilege ne a cikin marayun muna duba less privilege don wasu marasa karfin sun fi wani gidan marayun ma shan wahala to su ma duka mun hada less privilege an bay- an bayar ciyaman sai a mana kuma yanzu account din me ake da shi eh dazu akwai commissioner na works na Gombe state ah, Alhaji mai jama'a Dr mai jama'a ya kira ni cewa bai ga account din da aka tura masa ba na tura masa ya turo dubu ɗari kuma naga sun ga sun gani so insha Allah za a tura muku abin nan receipt din sai ku yi acknowledging insha Allah 100,000 ya turo da su Allah ya saka masa da alkhairi na'am So, ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah, malam Allah saka da alkhairi kuma yan uwa waɗanda suka taimaka da duk abin da suka taimaka da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa musu wannan aiki da suka yi ya kuma sa musu a mizanin kyawawan ayyukansu Allah ya gafarta mana ya gafarta waɗanda suka riga mu asusun marayu a yanda yake a yau ah, muna da naira kwanci an samu taimakon kuɗi kashi 452 da naira 350 daidai so wannan dai su ne abinda muke da shi ah, a wannan asusu na kuɗi bayan kayayyaki kamar yadda shi chairman na kwamitin marawi ya faɗa um, wannan dai shi ne abinda muke da shi sai kuma ɗarin da ta shigo yanzu kamar yadda mala yake faɗi in aka hada zai zama 552 da 350 daidai kenan muna roƙon Allah subhanahu wataala saka kowa da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi wallahi sai mutun ya zo rabon kayan ab- kayan kayan nan a marayu mutun zai ga abun tashin hankali akwai abun tashin hankali Allah ka ba mu ikon taimakawa Allah ka ba mu ikon tallafawa wallahi sai mai hakuri ne zai iya jurewa ana bayarwa din gaskiya sai mai hakuri Allah ubangiji ya gafarta wanda suka rasu Allah ubangiji ya mana tawfiki ya jiminci lamarin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu manta wani abu